بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 23 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 25 ga watan disamba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi al-dal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دار خيري منا قبن دمالي يكي مغانا أكان irin soki burutsu da wannan ɗan shi'a ya koma yana yi kuma da cewa sayyidina umar wai yana saba ma nassin alkur'ani da sunna karara daga ciki ya ce ai sayyidina umar ya hana tamattu'i wajen aikin hajji to shine mala ya kawo dalilai da hujjoji da ke bayyana ƙaryen shi da cewa abin da ya faɗi batanci ne kawai ya nufi kamar yadda magabatan shi suka yi ma sahabbai da yawa na daga ciki sai da na umar to in ba manta ba mala ya fara kawo mana dalilai da ke tabbatar da cewa sai da na umar ya yi bayani akan halaccin yin tamattu'in ma to amma me yasa sayyidina Umar ya rika bayani akan yin aikin haji ifradi saboda baya son a wofintar da ɗakin Ka'aba ya zama babu masu tawafi kun gane a shekara domin in mutum ya san in ya zo aikin haji yana da daman ya umara kuma ya aikin haji ya haɗa biyu a lokaci ɗaya to sai su makalkale ai suna yin umara in suka zo wajen aikin haji ba sai sun zo sun yi umara a wani shekara ko a wani watanni na daban ba to shi yasa umar yake wannan malin sai yake cewa wali itimaru fi gairi ashhurul hajji ma alhajji mutum ya zo yi umara a wani watan da ba na aikin hajji ba sai kuma ya dawo ya aikin hajji haka fi ashhurul hajji haka mutum ya zo yi umara a cikin watan aikin hajji kun fahimci wannan da kyau ko afdalu shi ya fi kawai umaran ka zo yi sannan ka zo kuma ka yi hajji daban wannan afdalu minal muta'ati wannan ya fi tamattu'i bittifaqil fuqaha'il arba'ati wa ghairihim malaman fiqh guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi da Ahmad da sauransu duk sun tafi akan cewa mutum ya ware aikin hajji daban umara daban shi ya fi sai dai shi annabi ya yi umarni da yin tamattu'i ne kuma ya ce ba don ya koro hadayen shi ba to da shi ma tamattu'i zai mun karanta wannan ruwayan ai malam sai ce wal imamu idza ikhtara li ra'ayatihi al-amr al-fadila a ka'ida na ilimi a duk lokacin da ya zama shugaba ya zaɓan ma talakawan shi wani abin da yake ganin shi ya fi bilmashi cewa su aikata wannan abu na hayun an diddihi kai tsaye kamar yana hana su wani abin ne da ba wanda ya zaben musu ba kuna fahimtar wannan in shugaba ya ce ku yi nan to ko ya faɗa ko bai faɗi ba kamar yana cewa kar ku yi nan kenan kuna fahimtar wannan maganar ko to shi sayyidina umar kun ji ra'ayin shi kun ji dalilin shi baya son ya kasance ka'aba ta zama akai akai ba a zuwa ana umara domin duk wanda ya zo ya aikin hajji ya umara to ba zai ƙara dawowa ba sai in baɗi ya samu lokaci kun fahimci wannan da kyau ko to shi sa sai ce su ifradi don su rika dawowa a watanni daban-daban suna yin umara to bayan da malai ya gama wannan maganan duka sai ya ce to a ƙa'ida duk lokacin da shugaba ya zaɓan matalakawan shi cewa su yi kaza to a fakaice kamar yana hana su kishiyan wannan ne فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم to da sayyidina umar ya umarce su da yin ifradi ba tamattu'i ba to kai ka ce yana hana su yin tamattu'in ne in ma ka faɗa haka to hanin da umar ya yi ba hani ne ya yi a bisa fuska na haramci ba hani ne ya yi a bisa furka na fuska na cewa inda mafi kyau ne to da kaza suka yi to da ba kaza ba malam sai yake cewa wa huwa lam yaqul ba inda umar ya ce wa ana uharrimuha ni ina haramta muku yin tamattu'i kama na kala hazar rafidai kamar yadda wannan ɗan shi'a ya zo ya ambata yi ma umar ƙarya bal ƙala anha anhuma ba sai dai cewa ina hanawa sun makana na haihu an mutu'atul hajji ala wajhi likhtiyar zaɓi ya ba mutane ina fatan mun gano wannan da kyau lil afdali yana nuna masu ga abin da ya fi la ala wajhi tahrim ba wai haramtawa yayi na ɗaukan mataki da dokar cewa kar a sake ayi ba ba inda umar ya faɗi wannan sai dai kawai da yake shi ɗan shi'an ya nufi ɓatanci to sai makalkale da cewa ai ga abin da umar ya faɗi alhali ko umar bai faɗi abin da yake ƙaga mashi ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kada ƙila innahu naha anil fashi aka ce sayyidina umar ma ya hana mutum in ya ɗauko umara bayan ya gama umarin ya warware ya aikin hajji sai dai in ya ɗauko umaran to ya miƙe da ita ta zama ne kenan kun fahimci wannan da kyau ku domin aikin hajji ɗayan uku ake yi ko dai ifradi mutum kawai ya zo ya ɗauki haraman aikin hajji ba tare da umara ba ya gama wannan ifradi ne ko kuma mutum ya ɗauki umara a watan aikin hajji ba zai cire haramin shi ya warware ba har sai ya gama aikin hajji wannan shi yake ce mai kirani tamattu'i kuma shine mutum ya ɗauki haraman umara a watan hajji idan ya gama umara tsab sai ya warware a umaran ya sa kayan gida ya ci gaba da harkokin shi ne yau da kullum kaman ɗan gari sai yau mu tarwiya takwas ga wata to shine sai ya je sai ya ɗauki harama shikenan kawai sai tafi aikin hajjin shi wannan shine tamattu'i to shi annabi yayi umarni shine na ƙarshe kenan a fakaice kamar annabi ya hana tamattu ya hana kirani da kuma ifradi kenan amma kuma shi manzon Allah kuma kirani yayi mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa da ba din na koro hadaya ba daga waje to ni ma da tamattu'in zan yi ina fatan mun gano wannan da kyau sai da na al lokacin da ya taho sai ya koro mu annabi hadaya shi ma sai ya ce ya ɗauki haraman aikin haji ne irin wanda annabi ya ɗauko wannan ya sa a wannan shekarar shi kanshi sai da na ali kirani ya yi ba ta matu'i ya yi ba saboda shi ma ya koro hadaya da harama irin ta annabi amma ali da ya shiga tentinsa sai tar da fatimatu zahara ta caɓa kwalliya sai ce ke ana aikin hajjin wa sa ki wannan aikin sai ta ce amara ne abi babana ne ya umarce ni kene ita cin da bata koro hadaya ba sai annabi ya umarce su da warware umaransu bayan da suke tsawafi na umara sai su mai da ita umara yomu tarwiya kuma sai su ɗauke harama ina fatan mun gano wannan da kyau to sayyidina umar a lokacin shi sai aka ce ya hana mutumin da ya ɗauko umara a cikin watannin aikin haji ya warware ya tamattu'i shi ne ce wa ƙarar ƙila innahu naha anil fashi umar ya hana mutumin da ya ɗauko umara to me ake ce ma umara mutumin da ya ɗauko haraman aikin hajji ai umara daga miƙati in ya shigo garin makka zai zo zai ɗawafi kewaye bakwai in ya gama zai nafila raka bi bayan makamu ibrahim zai je sha ruwan zanzam sannan ya je sa'ayi in ya gama sa'ayi tsakanin safa da marwa sai sai saye shikenan sai je tuba wannan haramin da ke jikin shi sai sa kayan gida ya gama umara shikenan sai zama dan umara dan gari zai iya mu'amala da matan shi zai iya komi da kasan yana Najeriya sai kai manta harami yake kun fahimci wannan da kyau ku to ba zai ƙara ɗaukan harama da shiga harami ba to sai yau mu tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja to shine zai wanka ya nafila raka biyun ɗaukan harama sai ya ɗauki haraman aikin hajji shine sai ya tafi mina a nan zai kwana daga nan a wuce arafa za a yi ni bayan rana ta faɗi za a dawo muzalifa za a kwana daga nan za a wuto mina a zo a yi jifa a yi yanka a yi aski sai a wuce maka a yi ɗawafi na aikin haji a yi sa'ayi sai a dawo a warware harama a shiga cikin kayan gida sai a kwana uku ko kwana biyu ana zuwa ana jifa na jamra na ɗaya da na biyu da uku in an gama shi kenan mutum ya gama aikin haji sai dawo garin maka ya ɗawafin ban kwana iyakan aikin haji kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku to shine sai aka ce sayyidina umar ya hana mutumin da ya ɗauko harama da umara in ya gama sa'ayin umara ya warware ya sa kayan gida sai aka ce umar ya hana wannan wal fashu haramun inda kasirun min al fuqaha da yawa daga cikin malaman fiqihu suka ce wannan warwarewan ma haramun ne kaji inda malaman fiqihu su kuma suka yi nasu fatawar ba umar ba malai ce wa huwa min masail al ijtihad wannan matsala ce tasu na ijtihadi saboda sun kalli ai shi annabi kirani yayi kuna fahimtar wannan da kyau ko amma kuma ya fatawa da tamattu'i to in an yi karo tsakanin aiki da magana ana gabatar da magana ne kun gano wannan da kyau ko kuma annabi karar sai ce lawista kabala min amri mastadbara da al'amari na zai maimaiti in dawo aikin haji sai ce masuktul hadi ya ce da ban koro hadaya ba to ko duk wanda ya koro hadaya daga bayan gari daga hill mun gano wannan da kyau ko to kai tsaye qur'ani ya ce fala ya hilla lahu bai halatta gare shi ya aske kan shi ba hatta ya blogal hadiyu mahillahu har sai hadaya ta kai inda ya halatta a yanka ta ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala ya ce fal fashu yuharrimuhu abu hanifa mutum ya warware umaran shi ya tamattu'i abu hanifa ya ce haramun ne wa malikun maliku ma ya ce haramun ne wa shafi'i haka al'imamu shafi'i walakin na ahmada sai dai ahmad ɗan hambali wa gairuhu da wani shi min fuka ha'il hadithi daga cikin malaman hadisi wa gairuhum da wasunsu la yuharrimuna al-fasha ba sa haramta mutum ya warware wannan umaran shi sai takwas ga wata ya ɗauki harami ya tamattu'i kenan bal yastabihunahu sai dai waɗannan malamai suna ganin yin haka ma halal ne bal yujibuhu ba'dhum wasu daga cikin malaman hadisi ma suna cewa yin tamattu'i wajen aikin haji wannan wajibi ne wala ya'khuzuna bi qawli umar waɗannan ba su ɗauki fatawan umar ba fi hazihil mas'ala akan wannan mas'ala bal bi qawli ali sai suka ɗauki fatawan sayyidina ali wa imran ibn husayn da imran dan husayn wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa ibn umar da abdullahi dan umar wa ghairihim min fiz min sahaba da wasu daga cikin sahabbai da suka bada fatawan tamattu'i Allah madaukakin sarki ya kara masu yarda wa amma ma zakarahu min nahyi umar an mut'atin nisa wannan bayanin mutan aikin haji ya kare kenan kun ji ƙarya yake sayyidina umar bai hana tamattu'i ba kun ji fatawan umar da kuma dalilin fatawan umar to sai ko maganan da ya yi na cewa sayyidina umar ya hana mutu'a na mata shine an taɓa tafiya yaƙi ne zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zamanto sun daɗe a wajen yaƙin to sai annabi ya halatta masa cewa mutumin da yake da ɗan tufa ko yake ɗan abinci ko yake ɗan kuɗi zai iya yin aure na wucin gadi haka lokacin da aka je yakin haibara ina fatan mun gano wannan da kyau to daga baya sai annabi ya ce wannan yarjejeniya da ake da matan garin da aka je yaƙi wajensu ko tafiya ko abin da ya kama da wannan mutum ya aure ta na wucin gadi in ya tafi shike na aure ya watsi annabi ya soke shi gaba ɗaya har abada za ka ka ji ruwaya daga sayyidina ali har ibn abbas ya taɓa fatawa cewa a yi sayyidina ali ce baka da hankali ne bayan annabi ya hana ina fatan mun gano wannan da kyau to a har yau har gobe har jibi yan shiya na halartar da wannan zinin shi sa da yawan matasa sai ga suna sha'awar shiga shi'a da yawan yan mata suna sha'awar shiga shi'a da fasikai daga cikin matan aure ba don komi ba sai don zina a shi'a halal ne ta kowace irin fuska mun gano wannan da kyau ko ba wanda aka hana shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau a filin Allah shi yasa in kaga ɗan shiya yana shiya ko ƙarya yake to mafi yawancin ƙauyawa dama yana neman matan makocin shi yana kwartanci mun gano wannan da kyau ko yana iskanci ana zagin shi ana cewa kaza yau sai aka zaga ce zo ba dai zina ne matsalan ka ba eh to ga ta halal ne ina ba ta mun gano wannan da kyau ba zai shiga ba an sha kama shi da matan kanin shi an sha kama shi da matan wan uban shi ina ba ta mun gano wannan da kyau to kuma yau sai aka zaga ce mai kai wannan ma fa halal ne dai na wani boye boye ba wani abu ke ma ke halal ne ki dai na wani boye boye ba wani abu da kowa ma za su ba wai ka ce wai wai sai budurwa ko karuwa ko wai kaza da kowa za mu zo a cikin katu za ku zo za ku ci za ka ji hatta a shi'a ya halatta miji da abokin shi yau ka ba da aran matanka da kwana bakwai wajen wannan kai ma ka aro matan shi shin da musanyan ko ba musanyan a shi'a ya halatta in za ka yi tafiya sai ka ce ma abokinka da Allah ka rika zuwa kana ɗebe mu wancan kewa ya halatta in ya tafin ma bai tura abokin ya rika kwana da matan ba ita ta nemo shi ya rika kwana da ita yadda dai kasan arna ina fatan mun gano wannan da kyau in ka kalla gara ma rayuwan arna da rayuwansu shi sa duk matan da ka ganta a cikin shi'a zai wahala ba zine kai ta ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk ƙarya suke a cewa addini me na addini me ka tambaye su me ake na addini a ciki me ake yi tambaye ta me na addini tasowa daga sabon gari zuwa kofar doka shine addini Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ko da uwar waye ina gaya muku ba abin da ya dame su shi za ga kana kallon za ga duhun zina ya yi duhu a fuskansu zai wahala ga ɗan shiya da annuri saboda wannan laifin gaba ɗaya ya riga ya gama dumur musasu to sai suke cewa wai sayyidina umar ya hana saboda haka ya cancanta a zage shi yasa din namiji mai mutunci da duk mace mai mutunci ba ta sha'awar shi'a ballantana ɗan shi'a sai ga wayan cewa ɗan shi'a ɗan uwanki ne yana neman aurenki a ke ma fasika ce har da fasiki ya iya ma tunanin yana son ki sai ki koma ki kuka ki kuka ki kuka ki sallan dare ki roki Allah wannan bala'in laifuffukan da kika yi har Allah ya jarrabce ki ɗan shi'a ma iya hada ido da ke to Allah ya raba ki da wannan bala'in wani musiba ne mun gano wannan da kyau ko mutumin da ke zagin matan annabi Allah shi kyauta mala ya ce wa amma ma zakarahu za mu zo kan wannan magana wannan kawai dan tsakura ne za mu zo kanta wa amma ma zakarahu min nahyi umar an mut'atin nisa mala ya ce to amma kuma bayanin da ya cewa wai sayyidina umar ne ya hana mut'a na mata faqad sabata anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga annabi annahu harrama mut'atan nisa annabi ne ya hana ba'adal ihlal bayan ya ce ya halatta daga baya kuma ya ce ya haramta mala ce haka za rawahu thiqatu fi sahihaini haka amintattun masu ruwaya suka ruwaito cikin bukhari da muslim wa ghairihima da wasu malamai an zuhuri an abdullahi wal hasan ibn muhammad bin al hanafiya hadda hasan ɗan Muhammad ɗan Hanafiya shi ma ya ruwaito cewa annabi ya hana mutu'a na mata. Mun gano wannan da kyau ko Ibnai Muhammad bunul Hanafiya, ina ka ce Ibnai Hassan. Malam sai ce an abihima daga babansu Muhammad bunul Hanafiya an Aliyu bin Abi Talibin daga Sayyidina Ali ɗan Abi Talibin, saboda shi Muhammad ɗan Hanafiya ɗan Sayyidina Ali ne. To ‘ya'yan shi guda biyu Abdullahi da alhassan shine ibnai hassan kun gano wannan da ke ku su biyu ne suka roto daga muhammad dan hanafiya wanda shi muhammad dan hanafiya yan shi'a kaisaniya sun ce shine ma mahadi ina fatan mun gano wannan da kyau inda za ka san ba wai al'amarin wasa ba ne shi'a kaisaniya ba shi suka ɗauka mahadinsu ba ba shine muhtar ibn abi ubaid as-saqafi ya rika kokarin karewa da sauran al'amara ba har abubuwa suka dumbatsa duk mun karanta wannan a cikin alfarko bain alfira ku je ku samu wannan karatun bala ce an abihima daga mahaifinsu muhammad dan hanafiya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu da kuma sayyidina ali dan shi kuma ya ji daga baban shi sayyidina ali annahu qala libn abbas ali yace ma ibnu abbas radiyallahu anhu lamma abaha almut'a yayin da ibnu abbas ya fatawa akan cewa ayi mut'a sai ce innaka mru'un ta'ihun kai ko mutumin banza ne inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama harramal mutu'a annabi ya haramta mutu'a wa hulhumi walhumal humurul ahaliya da naman jakin gida duk annabi ya hana ama khaybara a ranar da aka yakin khaybara yanzu in za a zagi umar ya canza addini da wa za a hada da aliyu in an ƙara gaba a haɗo da wa ina fatan mun gano wannan da kyau za a iya haɗa da mai gidan duka za su iya waɗannan la'anannun duk wanda ya zagi matanka ba zai iya zagin ka bane haka ne ko ba haka bane waɗannan sun san mutunci ne dan shi'a hawa malam rawahul bukhari wannan hadisi bukhari ya rawaito shi biduni innaka mur'un ta'ih banda ruwayan cewa kai mutum ne ta'ihi fi kitabin nika babun nahyi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin babin da ke bayani annabi ya hana an nikahil muta'ati akhiran cewa annabi ya hana auren mutu'a gaba ɗaya annabi ya hana kan tabbato bari jiz'i na tara shafi na ɗari da sittin da shida a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da sha biyar muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabun nika a babun nikahul mutu'a jiz'i na biyu shafi na dubu ɗaya ɗari biyu da bakwai a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu da bakwai Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai ce warawa an zuhuri an ruwaito daga zuhuri shi zuhurin nan a'lamu ahal zamanihi bis sunna a zamanin zuhur ba malamin da ya kai shi ilimin sunna wa ahfazihim laha kuma ya fi su haddace hadisan manzon Allah kaf shi yasa ƴan shiya suka zo cikin tabi'ai in suka samu zuhuri da sa'id ibn al-musayyib sai su turgude su in suka zo a tabawa tabi'ina su barar da su maliku duk wanda ya rushe waɗannan a duniyar sa tabi'ai da tabi'u tabi'ina ya rushe kashi tara da rabi cikin goma na hadisan manzan Allah dan dama su shiya abin da suke so shine su bar mutane da jahilci ka kalli duk inda ɗan shiya yake jahili ne ka kalli nan kusa da kun akwai cikakken jahili ne bai san komai na addini ba to kuma haka ake so dan duk wanda aka bar shi da jahilci duk inda ake son kada shi zai kadu amma duk wanda aka bar shi da ilimi bai kaduwa inda ake son a kada shi na jahilci ko waye Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce immatul islam fi zamanihim su waɗannan su ne limaman musulunci a zamaninsu mithlu malik bin anas wa sufyan bin uyaina wa gairihima da wasu manya-manyan limaman musulunci ma da ba waɗannan ba mimman tafakal muslimuna ala ilmihim su waɗannan malamai su ne malaman da musulmi suka haɗa kan cewa iliminsu ilimi ne na hakika wa adalihim sannan adalai ne wa hifzihim sannan mahaddata ne manyan mahaddata ilimin addinin musulunci walam yahtalif ahlul ilmi bil hadisi babu wani malami masanin hadisi da ya saɓani fi anna haza hadisun sahihun cewa wannan hadisi hadisi ne ingantacce mutalaqqa bil qabuli duk malaman musulunci sun ba da fatawa da shi laysa fi ahlil ilmi man ta'ana fihi babu wani malami daga cikin malaman duniya masana waɗanda suke suka kan wannan hadisi da ke haramta wannan daduro da 'yan shi'a suke yi ina fatan mun gano wannan da kyau wa kazalika sabata fi sahihi haka ya tabbata cikin bukhari annahu harramaha fi gazwati fatihi ila yawmil qiyamah amma annabi tambaya kan auren mutu'a sai ce auren mutu'a haramun ne daga yau har tashin kiyama mun gano wannan da kyau ko har tashin alkiyama haramun ne wannan ruwaya ma da ce muslim ne fitar da ita a cikin hadisan sabratul juhani a kitabun nikahi babu nikahil mutu'a a babin da ke bayani kan auren mutu'a cewa annabi ya haramta har tashin kiyama malai ce waƙatta na za'a ruwatu hadisa ali hal ƙauluhu ama khaybara shin sayyidina ali ya faɗi cewa shekaran khaybara ne annabi ya haramta sai malaman da suka yi ruwaya daga sayyidina ali suka samu saɓani malai ce tauƙitul litaharimul humur faqad ko kuwa ali ya taƙaita cewa naman jakin gida ne annabi ya haramta mun gano wannan da kyau ko mala ya ce au lahu wal tahrimul mut'a ko ko annabi ya hana haramta naman jakin gida da kuma mut'a duk biyun ya hana ya hada ya haramta fal awwal qaul ibnu uyayna fatawan farko cewa ya haramta naman jakin gida ne kadai ibnu uyayna wa gairihi da wani shi suka ce qalu inna ma hurrimat amal fatihi cewa an haramta mutu'a a shekaran fatuhu makka ne wa man qala bil akhiri wanda yace dibbiyin aka hada a khaybara qala yace innaha hurrimat summa uhillat cewa annabi ya haramta mutu'a a khaybar daga baya kuma sai ya halatta summa hurrimat da kuma aka zo fatuhu makka sai ya haramta baki daya wadda'at ta'ifatun thalitha annaha uhillat ba'da zalika sai kungiya na uku yan shi'a kenan sai suka ce bayan fatahu makka sai kuma annabi ya ƙara halattawa summa hurrimat sai aka sai aka ƙara haramtawa fi hajjatul wada da aka zo hajjin bankwana daga nan ne aka yi tahrimut ta'abid kun gano wannan da kyau ku yan shiya kuma suka ce a ba a haramta a hajjin bankwana ba an bude masa har yanzu kuma ƙarya ne ba wata ruwa tabbatacciya duk abin da shiya suka san in suka je gari da shi za a karɓe su ko yau in suka zo gari suka kuna shan giya za su ce halal ne dan dai ku shiga in suka je suka ga ku luwaɗi kuke a garin ko maɗugo za su ce halal ne ina ba ta mun gano wannan da kyau su da ma haka suka ce in ka je gari kana neman fatawa to ka kalli malaman ahalus sunna me suka haramta ka ce halal me suka halatta ka ce haram yau da malaman ahalus sunna sun yi fatawan mutu a halal ne ko yan shiya za su ce haram ne su duk abin da musulmi suke a kai ko to shi suka ce a saba kawai Allah ya kiyaye mala ya ce farruwayat mustafida mutawatira mutawati'a ala annahu haramun almutu'a ruwayoyi sun zo birjik mutawatirai da gaba ɗaya sun dace a kan cewa auren mutu'a haramun ne ba da ihlaliha bayan annabi ne ya ce halal kuma ya komo ya ce haram wasawab annaha ba da an hurrimat lam tuhalla bayan da aka haramta mutu'a ba a taɓa halatta ta ba wa annaha ma hurrimat ama fatihi makka cewa an haramta ta ne haramci na dindindin a shekaran da aka yi fatahu makka walam tuhalla ba'da zalika ba ƙara haramta mutu'a ba daga wannan lokacin mala ya ce walam tuharram ama khaybara ba haramta mutu'a a shekaran khaybara ba bal ama khaybara sai dai a shekaran khaybara hurrimar luhumul humurul ahaliya an haramta cin naman jakin gida ne wa kana buna abbasi bihul mut'a sai aka samu ibnu abbas yana ganin yin mutuwa halal ne walhumal humur da kuma cin naman jaki fa an kara ali ibn abi talibin zalika alaihi wannan ya sa ali ya mai inkari dan bai san wancan hannun ba kun gano wannan da kyau ko bai sani bane yana faɗi kuma sayyidina ali a takin din shi yace san ba haka bane mai gidan duka ya hana kenan in za a zagi ali in za a zagi umar akan ya yi wa'azi irin wa'azin aliyu to a hada da aliyu cikin zagin ina fatan mun gano wannan da kyau mala ce wa ƙadar rawa ibn abbas radiyallahu anhu annahu raja an zalika an ruwaito cewa ibn abbas ya canza fatawa ya daina halartar da cin naman jakin gida kuma ya daina halartar da auren mutu'a lamma balagahu hadithun nahai anhuma yayin da hadisin hana cin naman jakin gida da mutu'a ya zo mai fa ahlus sunna ittabi'u aliyan su ahlus sunna sun mara ma fatawan sayyidina albaya ne wa ghayruhu min al khulafa'ir rashidina da sauran khalifofi shiryayyu fi ma rawahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da aka ruwaito sayyidina ali ya tabbatar da annabi ya haramta auren mutu'a wa shi'atu su ko 'yan shi'a khalafu aliyan sai suka saba ma sayyidina ali fi ma rawahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abin da sayyidina ali ya roto daga annabi cewa annabi ya hana auren mutu'a wattaba'u qawla man khalafahu sai suka bi maganan wanda ya saba ma sayyidina ali cinda can iskanci ne to ba za a bi ali ba ina fatan mun gano wannan da kyau sauran bayanai da izinin Allah za mu zo za mu yi a karatun da zai biyo bayan wannan dukkanin waɗannan zantuttuka ku karanta min hajji sunnatin nabawiyya mujalladi na hudu shafi na 184 zuwa 191 Allah madaukin sarki ya saka ma ibnu taymiya da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum